والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا شابيون بو شابيو قوت رمضان هجرة منظن سيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu wato yunus a jiya mun tsaya daga aya ta sha biyu sha uku zuwa aya ta sha hudu a ƙarshen shafi na 209 a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi wato akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da ku gaba daya قال الله يجي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون
نعم جيا إبراهيم بن وانتا بمن فار بياني كان أتكم مسألولين زكاة mun kawo daidai inda za a tashi akan miqdaru ma yu'tahu al-faqir wal miskin abinda ake ba tunda an ce zakka za a ba miskini da talaka fakiri da talaka to nawa ne za a ba su gwargwadon nawa ne tunda an ce a bayar sai suka cewa malamai suka yi sabani akan magana guda uku ma'ana abin da ya kamata a ba talaka da shi miskini ko mu ce fakiri da miskini magana ta farko sun ka ce i'ta'ul faqiri wal miskini min az-zakati aqallu min an-nisab abinda bai kai nisabi ba mi atai dirhamin kamar dirhami biyu. fa'in otsiya wato ƙaddarahu au aksara, amma in an ba shi gwargwadon nisabi ko abin da ya fi nisabi ma'alkaraha suka ce amma an karhanta. Kina akwai magana daga cikin maganganun malamai suna ganin abin da ake yadda ce a ba wato abin nan faƙiri ko miskini abin da bai kai nisabi ba. An gani ko? Kada ya kai nisabi, amma in ya kai nisabi ko ya wuce suka ce ya yi amma dai tare da cewa makaruhi ne. magana ta biyu daga cikin maganganun malamai suka ce i'ta'ul faqiri wal miskini min az-zakati ma yakfihima za a ba su abin da yake isar su rayuwa wa yakfi man ya'uluna kuma yake isar wanda suke daukan nauyin shi ya'uluna daga iyali an gane ko sanatan kamila shekara daya kenan za a auna a ga me zai yi mishi shekara daya shikenan sai a bashi abincin shekara daya idan akwai hali wa wannan ana magana in duke tana da yawa muna ganewa tawo magana ta uku sun kace iqa'ul faqiri wal miskini min az-zakati ma tahsulu bihi al-kifayati 'ala ad-dawami za a ba miskini da kuma talaka ko mu ce faqiri abinda zai rike rayuwarsa iya tsawon rayuwarsa kaga wannan in ba dukiya mai yawa ba ai babu zancen wannan menene hujjar kowanne daga cikin malamai suke cewa eh waɗanda sun kace ana bashi abinda bai kai nisabi ba sun kace anna i'ta al-faqiri an gane ko i'ta al-faqiri nisaban aw akthara yusayyiruhu ghaniyan sun kace an ka bashi nisabi ya kuma mawadaci kenan babu zancen kuma bashi zakka ina fata ana fahimta ta to ai wannan babu matsala cikin shi don mu ba son da muka mutane su zan talakawa ba an gane ko su ko waɗanda suka ce za a bashi wato nisabi abinda zai kai shi shekara ɗaya suka ce anna wujuba zakati ya takarrar kulla hauli zakka tana wajaba ne duk shekara ko in shekara ta kewayo za ka fitar in kana da abin fitarwa fayan bari an ya kuza ma ya fihi ila mislihi sai a bashi abin da sai shekara ta kewayo kinan an wadatar da shi in ma wasu harkoki zai je ya yi ya je ya koyi wani aiki ko wani abu ya yi kokari dai yanzu an bashi abincin shekara ɗaya kafin wata shekara ta dawo a gani ya shiga cikin mawadata ko bai shiga ba in ya shiga cikin mawadata ba za a bashi ba in kuma bai shiga ba kuma a samu mai wani abincin da shekara ɗaya muna ganewa waɗanda sun ka faɗi magana ta uku suka ce ana bashi abin da zai iya biyan bukatar shi sun kafa hujja da hadisi wanda mun taba karanta shi hadisi na qabisa bin al-mukhalif sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko wanda cikin hadisin yake cewa sai ya samu wa rajulun asabathu ja'iha da mutumin da musiba ta same shi yana da ishtahat malahu ta halaka dukiyarsa fa halat lahu al-mas'ala to ya halatta ya nemi taimako hatta yusiba qiwaman min aishin ko sidadan min aishin sai ya samu daidaituwar rayuwa abinda zai rike shi ya ci gaba da rayuwar shi suka ce to wannan ya kamata a ce ana iya samun maka abinda zaka iya gudanar da rayuwarka da shi ba sani ko mun fahimta ba tunda ainihin yana cewa bai dace gare shi ya roƙo ba to kidan in ya samu abinda zai wadatar da shi kaga ba zai yi roƙo ba to kowane malami dai akwai abinda ya hankalta ma ina fata ana fahimta ta to amma idan muka duba a ƙarshen dirasa kin suke cewa alladhi yatarajjahu annahu la hadda muqaddaran shar'an lil kifayati allati yastahiqquha al faqir min az shari'a bata ce ba ga daidai iya gurgurdon abin da za a ba wani ko za a ba wani ko za a ba wani tunda matsalar ta danganta daga shi mutumin kuma ta danganta daga shi mai bayarwa tunda wani take iske zakar shi ta miliyon 1 ce misali wani ta miliyon 100 wani ta miliyon 50 wani ta biliyan 1 to kenan kaga ashe zakka ta danganta daga mi daga mai fitarwa suka ce walidhalika fa inna kulla mawdi'in bi hasbihi ko wani wuri ya danganta daga irin yadda halin yake fa min al fuqara'i man yastahiqu tahqiq al ghina bil amal wal iktisab daga cikin talakawa akwai wanda yake iya samun wadatuwa yaje yayi aiki sannan kuma yayi ya samu al amal wal iktisab ya samu dukiya akwai wanda zaka iske da aikin shine na hannu hayyayi jari da aikin sani da hannu hayyayi sana'a ya samu kuɗi har ya zama mai kuɗi har yana bada zakka ko ba haka nan bane walakin tanqusuhu adawatul amali wa alatuhu sai dai zaka iske akwai talakan da ya iya aiki amma bai da kayan aiki sune adatul amal ko adawatul amali wa alatuhu to idan mutum ya iya aiki ba kuɗi za a bashi ba idan an kaga in aka yanzu misali za ku iske wani ya iya aikin tela amma bai da kuɗin da zai yi wato zai sai kaya to sai ayin akwai kudin zakka ana iya aje a dubi kayan da za su sai mishi an gane ko in ma ana iya sayen shagon da zai iya zama ba sai yayi haya ba sai a sai mai shago a sai mai teloli waɗanda zai yi aiki da su a kawo mishi yara sai ya ci gaba da aiki tare da su ko san dalili saboda in ya samu sana'a zai iya koya ma waɗansu aiki kuma ya rike kanshi kuma ya taimaka ma waɗansu ba sani ko mun fahimta ba فيمكن أن يشترى له ذلك من الزكاة ولو كانت قيمتها أكثر من كفاية السنة suka ce irin wannan wanda da ba ya iya aiki kuma da ya taimaka wa wadansu ma ana iya koda kuɗin da za a kashe sun fi na shekara ɗaya na abincin shi ana iya a saka su ne wa min al-fuqara man huwa muktasibun akwai wanda yana iya neman kuɗi cikin talakawa lakin la yafi iktisabuhu bi hajatihi sai dai shi wannan sana'a shi ba ta iya rike shi yana da mata uku yana da ‘ya'ya goma, amma abin da aka samu kuma na sana'a yana da sana'ar da yake yi sai dai ba ta iya ɗaukar nauyin iyalansa. Fa yi shi raƙo lahul akhdu min zaka an ka ce to ya kamata shi wannan shi ma ya halatta ya karɓa daga cikin zakka ko ba kaɗan bane. Wa minhum kaga irin wannan ma galibi sai musu abinci ka bayar wanda za su jimawa suna ci yana da kyawu. Wa minhum da'ifun la yumkinuhu liktisab to zaka iska kuma daga cikin talakawa akwai wanda ko aikin bai iya wani aiki ba kuma gashi tana yawa ko lafiya babu. mara lafiya ne fa in kana yaghlubu ala dhanni tahsiluhu lizakati kull al-hawl fa inna al-awla an yuqa kifayat as-sana irin talakan da bai iya wani aiki ba kuma bai da lafiya to abin da yafi a bashi abincin shekara daya a aiki shi shikenan tunda bai iya fita litamakkin al-fuqara'i an gane ko litamkin al-fuqara'i ghayrihi min al-ifadati min az-zakati amma in ghuliba ala dhanni adamu tahsilihi kifayat as-sana kull al-hawl min az-zakah fa inna al-muzakki yatahu kifayat al-umri idan ma aka fahimci mutum yana da talauci sannan kuma galibi bai iya neman wani ai bai da lafiyar da zai yi wani aiki to ya akwai yadda za a yi a saman mishi abin da zai rike shi iya tsawon rayuwa to ana yi masa haka sai a huta muna ganewa wanda da ita to ya za a yi haka ga kuma haka da bari sai a samu gida sai a saya gidan nan sai a yi shaguna in aka yi shaguna sai a sa ce to da wannan gidan yana matsayin naka kuɗin da za a karɓo na haya na shaguna da kuɗin da ke na haya na cikin gida ka karɓa kawai ba sai shi rayuwa ba sai sai rayuwa kaga shi yanzu an kare da tashi matsala sai a nemi wani shi ba a yi mishi haka muna ganewa to dan haka dai da waɗanda suka ce shekara bai abinda bai kai nisabi ba da waɗanda suka ce abincin shekara ɗaya ko abinda zai rike shi na shekara ɗaya da wanda suka ce a abinda zai rike shi iya tsawon rayuwa wannan duka ijtihadat ne na malamai kuma kowa ya kawo dalilin shi amma ya danganta daga talakan ya danganta daga kuma abin da shi mai fitarwa don wani zaka iske zaka shi tana da yawan da zai iya ma mutum goma ashirin talatin ya ba su jari ko ba kana bane wani kuma sai dai mutum ɗaya to ba a ɗauka a ba mutum ɗai shi kaɗai a akwai waɗanda suna da buƙatar abinci to sai a ɗan ɗaɗɗi ba a ɗan ciccira ma kowa wanda an kasan kuma tana yiwa in an bashi zai iya zama wani abu ma'ana ya yi aiki ya zan ya taimaka ma waɗansu ko kuma tana yiwa daga nan shi ma ɗan kasuwa na ya kare yana iya miƙewa kuma wannan labasa sai a dibi wani abu a bashi wanda zai rinka jujjuyawa mishi mun gane wannan da kyau wallahu ta'ala a'lam malam musa ke mai ta aya
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون wannan aya jiya muna bayani tana da alaka da ayar da ta gabata walaqad ahlakna alquruna min qablikum haka ne ko bayan Allah ce tabbas mun halakar da mutane gabanin ku ya ku Qurayshawa ko mutanen Makka lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci wannan lamma zalamu yana nuna maka kamar matsayin jumla ce ta'liliya da take nuna maka cewa da an ka halakar da su ba wai kawai haka bane don Allah yana son ya halakar da su lamma zalamu lokacin da sun kai zalunci ai li ajli zulmihim dan saboda zaluncin su Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su an gane ko waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu an gane ko ba haka ne kawai Allah yake turo annabawa ba a ana turo su da hujjoji da dalilai sai Allah ce wa ma kanu li yu'minu musu kasance suna yin imani ba wannan jumla wa ma kanu li yu'minu sun kace afafina akan zalim sun yi zalunci kuma ba su kasance ba masu yin imani ma'ana mutane ne waɗanda sun ciji sun tsaya akan ɗabi'a guda suna ganin su ba za su tashi akan abin da wato suke akan shi ba ina fata ana fahimta ka shine wa ma kanu li yu'minu wa koko waɗansu malamai suna fassara shi da wa ma kanu li yu'minu ma'ana ba su kasance masu yin imani ba don Allah ya san mutane na waɗanda ba za su yi imani ba shikenan magana ta daga ta ƙari an gane ko to sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa kadhalika najzil qawmal mujrimin kamar haka ne muke sakan kama mujrimai duk inda suke thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi sai Allah ce mun ka sanya ku kun ka zaman to khalifa a bayan kasa khala'ifa fa'il jam'i ne na fa'il wani lokaci fa'ilun jam'i shi da kuwa akan fa'il ko ba ka dan bane khala'if jam'i ne na khalifa khalifa kuma fa'ilun ne shin fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ko ko fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul nan fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul khala'ifa muka sanya ku masu mayewa domin asalin halittar dan adam wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard haka ne Allah yi ku ai wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard yakhluqu ba'dukum ba'dha sashin ko yana mai masashi kun ga shekara 300 400 da sun kauce wadansu ne suka rayuwa bisa doron kasa ba mu bane yanzu kuma ga munan muna rayuwa nan da 'yan shekaru kaɗan wasu ne za su rayu a bayan ƙasa ba mu ba khala'ifa fil ardi sai mun ka sanya ku kun ka zaman to khalifa a bayan ƙasa ba'dahum bayan su su shuɗe wasu su waɗancan al'ummomin da sun ka gabata nan intabe kai mai koyon larabci kuma intabe kai mai koyon usulul fiqh thumma ja'alnakum khala'ifa damiri na ja'alnakum ya shafi maza ya shafi mata don ba maza ɗaya ga mutuwa ba mata suna suna nan zaune a duniya mun gane wannan khala'ifa fil ardi min ba'dihim sannan kuma kalima ta ja'alnakum domirin yana koma zuwa gami wa laqad ahlakna al quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu li yu'minu kaga sai aka ce min qablikum lamma zalamu wawukin nan tarji'u ila dhamir al-qurun jam'i ne na al-qarn an gane ko to sai an ka ce lamma zalamu sai dhamiri ya koma zuwa ga al-qarn bi itibari ma'anahu ina fata ana fahimta ta ba a ce lamma zalamat ba domin al-qarn jam'i ne na mu- na ghayru aqil ya kamata a ce wala qad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamat ya ka ce lamma zalamu bi itibari ma'anaha wa ghulliba janibi adh-dhukuri ala janibi al-inath thumma ja'alnakum khala'ifa shimalan litaghlibi janibi adh-dhukuri ala janibi al-inath khalaifa fil ardi a ci bisa doron kasa kaga da in ka ce fil ardi a can cikin kasa ko ba ka da bane to amma ba cikin ramu muke ba kana iya daukan nan fi bi ma'ana ala domin fi tana da ma'anoni daban-daban ka koma cikin mufnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari ka koma ala da wata ke dauka an gane ko min ba'dihim bayan su sai Allah ce li nanzura kaifa ta'malun wannan shi ma ta'lili ne an gane ko li nanzura don mu gani kai fata a maduna mi za ku aikata in tabe an gane ko in tabe mi yasa Allah ya sanya ku a bayan ƙasa ya sanya ku khalifa a bayan ƙasa linanzura kai fata amalu kenan ja'alnakum linanzura wannan ta'alili ne jumla ce matsayin ta'aliliya linanzura kai fata amalu za mu ga abin da za ku aikata ba kenan wanga yana tabbatar da khilafa kuma yana tabbatar da wannan almabda al'asasi lil khalqu wa huwa al-ibtida jaraba mu ne Allah zai yi ko ba karan bane to sannan kuma anan sai kai hattara shi yasa waɗansu sai ku iska kamar irin wasu mu'tazila da irin su za ku baka ba wasu zahiriya wani lokaci da basu yarda da ta'alili ba sai suna cewa ayyukan Allah ai ba su da ta'alili ba'ana ba su da illa saboda in an kace kamar Allah yayi abu kaza don kaza kamar Allah yana da bukatuwa a'a ba haka nan bane ai ba a fifanta Allah da bayi dan haka da an ka ce linanzura kaifa ta'malun ta'lili na Allah ne da kanshi ya faɗi me yasa ya sanya khalifa a bayan kasa kuma alqur'ani yana faɗa alhamdulillah kaseeru so da dama Allah yana faɗin me yasa yayi kaza kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid ko ba haka nan bane inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah kaga Allah ne faɗi dalilin da yasa yayi wani abu dan haka kace Allah yana yin abu ba tare dalili ba kenan kamar Allah ma kenan in zai yi abu babu wata hikima babu wata irada kaga wannan kuskure ne mu da gane wannan shi yasa irin waɗannan bangaru za ku ta iske su wani lokaci cikin littattafai na usulul fiqh musamman waɗanda an ka hada su da magana wannan na farko kenan abu na biyu da Allah ya ce linanzura kaifa ta'malun don mu ga abin da za ku aikata ba wai don Allah ya jahilci mi zai faru ba. Na ilma wato annazur na annazur zuhuri ne abin da zai bayyana, amma Allah ya san kowa, ya san abin da kowa zai aikata, ya san makoma kowa. Da haka in ka ji irin waɗanda ayoyin sun zo cikin Ƙur'ani ba don Allah zai ƙara wani ilimi ba ne. Inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ba dan Allah bai san su ba Allah ya san su amma za a bayyana su a gansu ina fata ana fahimta ta wani lokacin kaji Allah ya ce summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada lina'lama dan musanniya ilmu dhuhur na dan Allah ya bayyana وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه بعد أن الله ذيك أرسني بني آآ دان سبودا أبينا أبني علما يترتب عليه الجزاء والثواب العقاب والثواب ina fata ana fahimta ta shi yasa ma Allah ce wal yabtali Allah ma fi sudurikum wal yumahhis ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur alimun ne ya san abin da yake faruwa shi yasa ƴan falsafa da suke cewa Allah ya san abubuwa a jumlace an gane ko amma bai san abubuwa ba a fayyace ko ko alimun bil kulliyat wala ya'rifu al juz'iyat ko ko ya arifu al'ashiya a jumlatan wala ya arifu ha tafsiran wannan kafirci ne babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jahilta an gane ko to wannan shi dai ne jarabawa Allah zai jaraba mu ya gani menene za a aikata in an baka kuɗi jaraba ka za a yi in an baka mulki jaraba ka za a yi in an baka ilimi na kere-kere na duniya jaraba ka za a yi in an baka ilimin addini jaraba ka aka yi rayuwar ka gaba ɗaya jarabawa ce amma mu sai mutu ya rasa kuɗi yake cewa ne na cikin jarabawa ina fata da fahimtar amma sai Allah ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram kaje ce mabtalahu ashe ni'imar ma an baka jaraba ka za a yi shi yasa kuma me yasa Allah yake yin wannan dan saboda a cika Allah da surutu kun san akwai mutanen da suke da ƙarya sai su yi ma mutane ƙarya amma ba sa son a- halin su ya bayyana to shi Allah subhanahu wataala babu da yake koyuwa gare shi muna ganewa lokacin da wato daga cikin al'ummomin da an ka azabtar a duniya babu irin a- a- a- abin nan bani Isra'ila irin azabar da Fir'auna ba bani Isra'ila ko ba haka nan bane kaga bani isra'ila lokacin da suke kafin zuwan annabi musa an yi kisan su kafin a haife shi aka haife shi aka yi kisan su an gane ko su aka turo shi annabin allah aka yi kisan su aka yi gwagwarmaya aka ci gaba da azabtar da su bi- bi alwanin bi shatta alwanin azab fir'auna ya yi musu ko ba haka nan bane amma a wannan lokaci idan dan adam ya ga bani isra'ila me yake tunani sai ce a tausaya musu ko ba haka nan bane haka sun ka faɗa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'malun to yanzu sai ba ba tana yiwa Allah ya halakar da fir'auna ba to Allah sai halakar da fir'auna shikenan wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun haka ne ko ba haka ba to ana karewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ko ya'kifuna aw ala qira'a aw qira'a ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ba a jima da kare da halaka fir'auna ba kai wai waɗanda suka sha wannan azaba shi yasa duk kare wai dan kaga mutum cikin wani hali kana subhanallahi subhanallahi kai ka ka Allah sani shi kai ka halice shi eh kai dai ka taimaka ma mutum don Allah amma waɗansu mutane da kaga Allah ya sa su cikin wani halin shi da ya halice su dama shi ya fi ka sanin me annan in ma sun cancanta da halin ko ba su cancanta da shi ba Allah ya kyauta ka gani ana fitar da su daga bala'in fir'auna kaga shirka suka kuma suna yi ma Allah اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب هسبنتها don haka shi yasa ka jina an kace sun maja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun domin Allah zai kawo ku khalifofi a bayan ƙasa mutane suna da ƙarya su yi, inda kaza ya faru da kaza zai faru Qurayshawa sun yi alƙawari sun ce ‘yan an ka turo musu annabi za su bi annabin Allah wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون قال مجي آية تقبع وإذا تتلى عليه آمين
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم نعم إمام ابن عاشور أتكين التحرير والتنوير يتي وقع آية وإذا تتلى عليهم عطف على جملة ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم يتي ونا عطفنا أكم ونا لأن ذلك ناشئ عن قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما تقدم يتي فذلك أسلوب من أساليب التكذيب wato wasu hanyoyi ne da kafirai suke bi na ƙaryatar da alƙur'ani sun mahaka fi hadhihi al-aya uslubun akhar min asalibi takdibi bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakuna al-qur'anu muha ilayhi min Allah kiran suna wato misali inkarin suna ƙaryatar da cewa wannan alƙur'ani daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake fa hum yatawahhamuna anna al-qur'ana wada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tilqa'i nafsihi kina suna cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya kirkira wannan alqur'ani ai shi ya zo da shi ko ba haka nan bane bal qalu adghafu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'ir falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun ko ba haka suke cewa ba da sauran irin soki burutsu dama dan adam idan bai son bin gaskiya sai ya kirkiro duk abin da zai yi shi yasa kada ka yadda ka bata ma kanka lokaci game da mutumin da ka gane bai son ya bi gaskiya eh kada ka yadda wanda bai gane gaskiya ba shi ake ma bayani idan mutum ya gane gaskiya yace baya bin ta to in ka bi shi zaka bata lokaci ne kawai shi yasa kaji Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun sannan kuma Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq ba wai wai su bi ka ba in kai son ba su kai ka ajiye ka dawo daidai tare da su sun gane gaskiya hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq Allah kai mu tsari sai Allah ce to wa idza tutla alaihim ayatuna an gane ko idan aka karanta musu ayoyin mai jalali ne ce alquran shine alqurani ake nufi da ayatuna tutla aka karanta musu asalin tutla wa idza tutlaw domin at-tilawatu na tala yatlu to ko a ce wa idza tutlaw sai an ka ce wa idza tutla domin ta wato dhamma ta yi nauyi akan wawun sai aka cire ta da aka ɗauke domma ɗin sai aka kawo ta akan mi da aka cire mata domma aka sa mata sukuni to da aka sa mata sukunin ne kuma sai aka yi kalbukin ta sai ta koma alif mai kamar ya'un wa idza tutla asalin shi wa idza tutlaw domin daga at-tilawa ne ko ba haka dan bari idan aka karanta musu ayatuna ayoyin bayyinatin mai jalali gashi ne ya kawo zahiratin ma'ana a zahiri suke ƙarara ya ce halun kidan matsayin hali suke na al'ayat halu kauni ha bayyana cikin in za ka kaddara shi da nahu ma'ana ayoyin waɗanda suke bayyanannu masu har da alƙur'ani suke cewa duk cikin alƙur'ani in ka ji wa iza tutla alaihim ayatuna to ka ƙara bayyana cin alaran ba kullun in ka ji wa iza tutla alaihim ayatuna ka ƙara bayyana cin amma suka ce banda wuri guda tal shi kaɗai ne ba a sa bayyana cin ba cikin suratu al'amfal wa idha tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hada dan babu yana ta aran ma kakka kake ka kara eh in ana kiyamul layli da kasa bayyana tun wannan mu wadanda arike da qur'ani ta ai ai babu bayyana tun wa idha tutla alaihim ayatuna qalu qalu wani kasa shi in yana in yana dubi jira ɗaya kai ayi kuskure eh wani lokacin ma shi ne bai gane ba da kyau saka ya ce ayi kuskure to Allah ce idan aka karanta musu ayoyin mu qala alladhina la yarjuna liqa'ana wadanda ba sa kawo tsammanin haduwa da mu an gane ko yace la yakhafuna alba'ath kaga shi nan ya kawo ba sa jin tsoron za a tayar da su gaban Allah dan musu yi imanin ba ina ba ta da fahimta ta ba su yadda da ana tashin ba shi yasa ba sa tunanin ma za su haɗu da Allah subhanahu wataala an gane ko sai su ce iti bi qur'anin ghairi hadha an gane ko dukkan qurra'ul ashra idan za su tashi akan kalima ta iti cikin qur'ani ba a cewa ikiti dan ka san akwai masu irin wannan an gane ko duk inda ta zo in za a tashi kanta wannan alhamza ya'un ake mai da shi ituni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmi in kuntum sadiqin amma in zaka hade to ita alhamza kana iya sada ta wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'ani amma in ka ce ƙalar ladina la yarzuna liqa'ana sai ka ce iti bi qur'anin ghairi hada ba wata qira'a da tace ka ce iti bi qur'anin ghairi hada dan akwai wani da an kama shi da ce a ai ni ba da qira'a da ka karanta ce nake karanta ba to ba wata qira'a da tace ana karanta a iti muna gane ko iti bi qur'anin ghairi hada sai su ce ka zo da wani alqur'ani wanda ba wannan ba laysa fihi ai ko aibu alihatina ko shi ne babu abin nan babu aibanta allolinsu kun ji abin da ya dame su babu aibanta allolinsu au baddilhu ko ka musanya wannan alqur'ani an gane ko min tilqa'i nafsika ka mu jura shi kawo na qur'ani da dubu na fata ana fahimta ta kalima ta baddala kalima cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun a can cikin suratul baqara wajen fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum zaka ga bayanne da dama da ya kawo ba za mu iya kawo su anan ba amma tana da bayani na lugha kwarai da gaske sai Allah ya ce qul lahum kace da su gashi nan kalima cikin jalalaini ma yakunu bai kasance bayan baghi bai dace bali gare ni an ubaddilahu min tilqa'i wato in musanya alƙur'anin nan min ƙibali kenan nafsi ta daga wajen kai bai dace gare ni ba ko ba zai ma yiwa gare ni ba in ai ma wagga in bi ma'ana ma domin illa za su zo bayan ta an gane ko in ai ma ni ba komi bane attabi'u nike bi illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi mini wahayi kaga nan wagga ma mausuli bai ce in attabi'u illa alqur'ani ba bai du hankalinka nan al'udulul qur'ani me yasa bai ce in attabi'u illa alqur'ani ba me yasa bai ce in attabi'u illa alkitab ba me yasa bai ce in attabi'u ba illa مثلا التنزيل او الذكر سيتي الا ما يوحى الي sai abin da ake min wahayi al'udulul qur'ani domin ya nuna musu wannan qur'anin ba magana shi bace wahayi na aka yi masa domin yace in attabi'u illa alkitab to littafin nawa ne kaga ba za ba za ta bada wannan ma'ana ba in yace in attabi'u illa alquran domin qur'ani ai ba shi kadai ake karanta ba littafin duniya ana karanta shi amma in yace in attabi'u illa ma yuha ilayya kamar ya barrantar da kan shi da cewa qur'anin nashi ne wannan maganar da nake karantawa ba taubace wahayi ne ake yi shi addalilin kaga maimakon a kawo suna ma sai an ka kawo ismul mawsul wanda zai bada wani zai bada wata ma'ana kuma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bin alqur'ani saboda qur'ani wahayi ne daga wajen Allah muna ganewa ko sai ce inni akhafu in asaitu rabbi ni ina jin tsoron ubangiji na rabbi bi tabdilihi idan ne musanya alqur'ani azabun azim azaba yawmin azim azaba tayini wanda yake mai girma huwa yawmul qiyama ita ce ranar tashin alqiyama idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yana jin tsoron in ya canza wani abu cikin alkur'ani azaba ta same shi ina ga waɗanda ga tunanin za su canza alkur'ani haka akwai matsala da kuma waɗanda ga cuwa-cuwa da ayoyin ƙur'ani su yi wasu abubuwa na sihiri ko surƙulle ba abin da Allah ya saukar da alkur'ani da shi ba da masu tawilin alkur'ani su tallata ma turawa manufofinsu da ayoyin alkur'ani ko kuma waɗansu mutane da suke so a canza manufofi na alkur'ani ayoyin alkur'ani don a tallata ma wani bukatocin shi na duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim an gane ko akhafu asalin akhafu an gane ko akhwafu ne kenan ko akhwifu domin khafa asalin shi khawifa ne khawifa yakhwafu fa'ila yaf'alu domin masdarkin shi alkhawfu ne alaramma an gane ko to shi yasa ma Allah ya gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizi an gane ko imamu suyuti a cikin littafinsa al-iklil fistin baƙin tanzil yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi yace istadalla bihi wannan nassin akwai wanda ya kafa hujja da shi man mana'a naskhal qur'ani bis sunnah waɗanda sun kace ba a shahe alqur'ani da sunna ma'ana kenan sunna ba ta shafe alqur'ani domin ya ce ƙul ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zan iya canza shi daga kaina ba kenan sai waɗansu sun ka fahimci cewa kenan sunna ba za ta iya nasu ɗin alƙur'ani ba to amma wannan fahimtar gurguwar fahimta ce domin shi imamu suyuti bai yi wani dogon ta'aliki ba ita sunna wahayi ce ina fata ana fahimta ta kenan idan ta sunna an kai wahayi an ka ce a shafe hukuncin wani abu cikin alkur'ani ba wai a'a min tilqa'i nafsi bane manzo Allah sallallahu daga wajen su bane a'a da wahayin da aka yi masa ne ya shafe wannan nafsin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima kenan da haka kan wani ya fake da wanda yanzu ya ce ai imam musyuti ya ce wannan yana nuna cewa ai alqur'ani ba ba sunna ba ta shafi alqur'ani ba haka a girbi ba sunna in wahayi ce shikenan ita ma wahayi ce don haka nan ba min tilqa'i nafsi bane in huwa illa wahyin yuha haka dai Allah subhanahu wataala ya tabbata mun gane da kyau sai ku hattara da masu kawo shubha idan muka duba har yanzu cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti yake cewa wannan aya da Allah ce wato abin nan ulma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce makafire ba zai iya canza alqur'ani daga wajen shi ba an gane ko yace to wa yufhamu min minhu min tilqa'i nafsi anna Allah ta'ala yubaddilu minhu ma sha'a bima sha'a to in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya canza wata aya da kan takaran kanshi mafhumin shi wanda ya sabkar da Qur'ani shi Allah yana iya canza ma ko ba haka nan bane to sai an ka kawo ayoyi ga sunan yace wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu innama anta muftar ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir sanuqri'uka fala tansa illa ma sha allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa da sauran ayoyi yamqu allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab wa yuthabbitu aw takra mun gane wannan da kyau kenan ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni ba zan iya canzawa ba amma shi Allah in ya so canzawa zai iya mi zai iya canzawa ina fata ana fahimta ta to anan akwai wata mas'ala ta lugha da kuma mas'ala ta abin nan akida da ya kamata mu dan kawo su ko da a gurguje mas'ala ta farko shine cewa da yace ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni ba zan iya canza shi ba wato ta karan kaina kalima ta at-tabdil in ta zo shin me take nufi an gane ko idan muka duba cikin wato ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun na as-sabil al-halabi yace an ubaddilahu yace yahtamilu at-tabdil fi adh-dhat wa yahtamilu at-tabdil fi adh-dhat wa at-tabdil fi as-sifat eh an kace at-tabdil musanyawa yana da ma'ana guda biyu ko a canza zatin abu in an canza zatin abu kenan an ɗauke shi an kawo wani wattabdilu fi sifat ko ko tabdili a cikin sifofi abin yana nan amma sifofin shi ne aka canza ko ba haka nan bane yanzu yana yiwa baka canza mota ba sai ka canza mata fenti kaga nan sifa ka canza yana yiwa kuma ka canza motar gaba daya kaga ka canza motar kuma ka canza sifar ko ba haka nan bane yace to sai suka ce ya'ani ij'al ayata azabin makana ayati rahma an gane ko abinda suka so a dauko aya azaba a maida ta ayar rahama a ce wanda duk ya bauta malata aljanna za shi kaga tambaya kenan a babu ba ba ga maka wannan ko kuma abin da suke so fa in qila yalzamu ala al-awwal at-takrar fi qawlihi iti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu fal jawabu anna ma'na al-aya iti bi qur'anin ghairihi ma abqaihi kana iya zuwa da wani qur'anin an gane ko ma abqaihi tare da kabar wannan amma ka zo muna da irin wanda mu muke so sai su watsar da wancan din da Allah su kawo su rike wanda suka so aw baddilhu ko ko ka canza shi ai bi an tuzila zatahu bil kulliyati ka kawo wani qur'ani ina fata ana fahimta ta ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir da yazo wajen aw baddilhu sai ce wato mu maido hankalin mu nan da kyau su kafirai da suke cewa iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani alqur'ani wanda ba wannan ba ba wai suna nufin ba a'a a kawo wani alƙur'ani ko da an kawo alƙur'ani in dai ma'anar da ya zo da ita irin waccan ɗin ce to ba su bukata domin in dai za a zage allolinsu a ce ba za a yi shirka ba a ce ba za a cire ba ba yau ko da wani ƙur'ani an ka kawo har yanzu dai ana nan gidan jiya noman goji ko ba haka ya bahaushe ke cewa inda an ka tuma na an ka faɗo kenan su abin da suke so a kawo ƙur'ani irin wanda ya dace da son rayukansu to wannan shine asalin girman kai shi yasa kafirai suka kibin qur'ani shi yasa munafikai suka kibin suka kibin alqur'ani a wato a koye sai dai a zahiri na sai dan bayyana sun bi qur'ani domin da kafiri da munafiki mi suke so su ba su su bi Allah su ga suka sun fi karfin su bi ubangiji shi yasa sai suke kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iti bi qur'anin gairi hada ka tanta wani qur'anin bana a yo shi qur'anin nashi ne ba nashi bane sannan in an ka zo da qur'anin a tayi an shahe ayar an kawo wata aya in dai ayar za ta zo da abin da ba shi ne suke so ba ni za su ce kuma iti bi qur'ani da gairi hada ko ba kanan bane au badilhu ko ko ka musanya mu da shi kaga idan suka zo da wannan magana kuma yanzu ina za a kaga akwai matsala kenan kullun sai zaman to kenan Allah ba kenan Allah yaron kahirai ne a to suka cewa iti bi qur'ani da gairi hada au badilhu in an canza kuma sai ce mi iti bi qur'ani da gairi hada au badilhu kenan sai Allah ya zaman to shi yaron su ne abin da suke so ne zai bi shi yasa Allah ke gaya manzo Allah sallallahu alaihi duk abin da suke gaya ma ina dan taurin kai ne da soki burutsu barsu in sun ka hadu da wuta za su gane kullun su shi yasa Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin duk abin da suke gaya ma ba su da ne imani wahala ta kai suke son su baka shi yasa in kaga mutun na azama dokoki da sharuɗa za ku yin aiki tare ka gaina azama sharuɗin da baka iya ɗauka kaka yi aiki tare da shi baya son kari da alkhairi ka yi maza maza ka bashi ka nemi wanda za ku iya yin aiki tare to wannan shine yanzu wato ku dibi kafirci haka ne kuma kafirci yake maimaituwa kafin in eh, in wuce wannan ayar a cikin littafin at-tadribatul lughawiyya a eh, mujalladi na hudu a safha ta 79 Sheikh Abdul Qais Shufairu shi ma ya kawo maga- bayani wajen wajen at-tabdil kin nan bayani ne mai kyau dalibin ilimi ya koma zai ga wannan bayani al-muhimmu anan wannan yake nuna mai cewa kafirai ɗabi'o'insu ba sa canzawa kaga kullum kafirai abin da suke so sai ka ji an ce an yi zama a Ma- a Amerika an yi zama a majalisar ɗinkin duniya an yi zama a Geneva an yi zama a Paris an yi zama a ina wasu ayoyin Qur'ani wai ana ganin ba su dace da wannan zamanin ba ko ko wasu ayoyin an zage Yahudawa cikin su ya kamata a cire su Allah shi ya halice kowa Allah ba zai rage ba Yahudi ba ba ruwan ma Allah da ba kasancewa jinsin Yahuda ko ba jinsin Yahuda ba dan shi ya halice su kenan Allah ba kuskure bane yayi wata yayi wata halitta amma in ka ji an ce Yahudu ba wai ana son jinsin Yahudawa ake kyama ba me suka aikata idan sun aikata aiki na gari Allah bai yabe su min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun amma in ka ji Allah ya ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku yahuda wa fi Allah ce baka sun ce kaza wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula wa qalat al-yahudu wan nasara nahnu abna'u allahi aikin ake hankalta ma ba wai yahudawa ake son a zaga ba Allah ya fi karfin ya zage wani in Allah na son karewa da yahuda sai ya kare da su da kumfa ya kuma to shi yasa kafirai suke suna ta dubara sai ce a'a waɗanda ayoyin sun yi kaza ya kamata a canza su lokaci ya wuce a'a kaza kaza kaza kaza kaza kaza a'a, a canza waɗansu ayoyi waɗannan duk abubuwa an riga an yi su shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa kadhalika nusarrifu al-ayati wali yaqulu darasta ko wali yaqulu darasta ko wali yaqulu darasat qira'a ta darasta karatu kai aka koya maka darasta kuma kayi karatu ne ga wani darasat sun tsufa daga darasa ne shine abu ya tsufa an gane ko shi yasa yazo imru da kai ce fa hal in daras min darisin min muawwali ana ganewa waɗannan ayoyin sun tsufa a canza mu su to ba yau bane shi yasa an 2006 2007 in ba manta ba 2006 ko ku- an 2007 Amerika ta kirkiro Qur'ani suna ne Furqanul Haqq sai an kasance cikin internet aka yada shi ina yake kwana biyu ya bace kwanakin nan ba wuce ta yan shekaru kaɗan ba cikin wajen Kuwait duwalar hijab suka kirkiro wani Qur'ani musallasat tauhid musallasat tauhid a nan ba kaga musallas ita ce aqida ta yan trinity trinity masu cewa Allah uku ne kuma tauhidi kuma mai cewa kadai kadai ta Allah to kaga da mai cewa Allah uku ne da mai cewa Allah ɗaya suna zama zuwa zama tuwa guda aka yada shi a kasashen Larabawa a lokacin da suke son a kafa dokokin hana karantar da 'yan Saudiya alƙur'ani sai ɗan Saudiya. Amma su suna rayin suna ƙoƙarcin duwalul Hijaz suna raba ma 'ya'yan larabawa musamman su tauhid. Kaga kenan sai a nisantar da su daga alƙur'ani a kawo musu ni, a kawo musu Bible su rika. Dan a rubuta shi da larabci. To kafirci ko da wani yare an ka rubuta shi kafirci ne. bakin take ga eh wannan shine hakikatin gaskiya to dan haka duk mai ce haka ne wato duk dan adam in yana ganin ya taki wani abu sai yana ganin shi ya fi karfin yabi Allah ina fata ana fahimta da kaji mutum na cewa ayoyin nan ayi kaza ayi kaza asalin kafircin kenan da girman kai sai ka gaba su masu kuɗi yanzu kun ga turawa me suke me yasa majalisar ɗinkin duniya da kaza da kaza suke so a canza wadansu ayoyi saboda yadda suke su sun fi karfin su bi ubangiji haka sai ka ga mutum da ya samu wani dan mulki shi sai ya ce ce aha wallahi ya kawo malaman da yake so son ya kai duk abin da yake da bukata na haramun su su halatta mai su nuna shi ya hita daga cikin sauran mutane ko ko in mai kuɗi ne a fitar mai da ayoyi a ce a ai kai banda kai kai halatta naka aikata kaza ko ko wani katon kaddara in dan yayi karatu ne wani jahil jahili sai sannan sai ya zo ma- zama wani malami daga malami sai ko ba a'a shi ya kai wani matsayi da ya san Allah waɗanda shi waɗannan ayoyin ba zai aiki da su ba to daga ina ne Allah ya ce da mai kuɗi da talaka da bature da majalisar ɗinkin duniya da turawan Amerika da na Faransa da na Rasha da da mutanen Afirka da Larabawa da kowa halitta wani Allah to in Allah ya ce abu kaza haram ne ya shafi kowa in ka ga an fitar da kai larura ta tasa an ka fitar da kai ba don kana mai kuɗi ko kana mai mulki ba shi yasa wannan wa'adin ai Allah ya ga abin da ya gani alqur'ani shine sakon Allah na ƙarshe sai Allah ce to mu yanzu mu zamu ita at-taura da su injila sai an ka ce malamai su tsare su ko ba haka nan bane inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru sai ce ni bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada kaga an ka ce su tsare saboda ba sako ne na ƙarshe ba amma ina sai sun ka bi kuɗin kayan miya to yanzu da an ka zo ka- li- abin da sako na ƙarshe sai Allah ce a yanzu mu za mu tsare alƙur'ani dan in Allah bai tsare Qur'ani ba to mutane za su ranar tashi alƙiyama su ce ma Allah ai ban- an an canza Qur'ani su kusa inda gaskiya sai ba sai Allah ce a a inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi lafuzza al-qur'ani ba a iya canza su ma'anonin al-qur'ani na gaskiya ba a iya canza su sai dai ka yi tawili ka yi ƙayyarka kuma Allah ka malamai na gaskiya su fassara su faɗi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya kuɗin kamiya bala'i na shi yake sa da yawa daga cikin malamai suna kwana eh sai ga aya sai ka ga ga wani dan siyasa kuma ga wani mai kuɗi can gaban ka ga wani mai mulki can gaban ka ga matakka wadda ka kaso kuma ga aya sai ka ji ya ce to ka san an ce a bi su a hankali an ce a bi su a hankali mana ha shi Qur'ani in Allah ya ce abu kaza kaza ne ba mutum ake kallo ba haka ne Allah ya ce duk wanda ya aikata haramun haramun ne amma tsakanin shi ne da Allah amma ka cire waɗansu mutane ka ce a su in sun aikata halas ne saboda wata alaƙa da su to ina kuma zancen Allah kenan Allah ya koma yaron wani abinda wani yake so wato in mutum ɗinkin duniya ta ce a halasta mata wani abu sai a je a ɗebo ayoyi a ce kaza ya koma halas in ko tana da buƙatar kaza kenan Qur'anin kaɗan kaɗan mutum ɗinkin duniya ce ake ma aiki ba Allah ake ma aiki yake to Allah ya yi ƙarfin shi zan yaron kowa duk duniya in kuma kace ba za ka bi Allah ba bismillah Allah bai ce a kawo ka ran da Allah ya ce a kawo ka za mu gani ta inda za ka fita komi kudinka komi mulkinka komi mallamtarka komi iliminka na kere-kere na duniya da teknolojinka komi fitsararka komi karfinka duk abin da ka yi takama da shi Allah ya kare da masu irin wannan abin su karuna ne in kuɗi sun tafi su fir'auna ne in mulki sun tafi ko ba karan bane in karfin jiki ne su adawa sun tafi in fito na fito da Allah ne a makka ma an yi su Abu Jahal su Abu Lahabin sun yi waye kai labari duk Allah ya kare da su don haka ka bi Allah in kana da Allah mu ba mu ce ma kai in kai yi haram ta koma halal halal ta koma haram wannan munafinci ne ba addini ba ce munafinci ne ba addini bane a halatta ma waɗansu mutane wani abu a haramta ma waɗansu wannan ba addini bane ƙarya ne ina fata ana fahimta ta sai ka ce mutum yana haram wajen wa'azin mata ya gwane kwarai da gaske ya ce abu kaza haram ne amma mata shi in tana yi kullum shiru yake yi eh ba addini yake ne ita mata kai ta mata haƙarin qur'ani ne ta da haƙarin ka kai kai daga jin tsoron kai karo da ita ƙarhi ne na dare haka Allah ya kyauta dan haka wa'azi babu munafinci cikin shi da kaga mutum in in zaka wa'azi kace abu kaza Allah ya ce halal ne magana ta kare abu kaza haram ne magana ta rige ta kare amma ka dawo ka ce ma wani mai kuɗi shi halal ne gare shi ko dan gidan ku in ya aikata ka ce shi halal ne ko dan yankin ku ko dan kabilarka ko ko wanda kuke ɗasa da shi ko abokinka ko wani addinin musulunci bai da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara da awa maka ne ya fara ta da ɗan makkar ɗan makka na aka buga ko yakin badar da ɗan makkar ɗan makka na kuma ma 'yan gida guda da suka fara bugawa lokacin da sun ka fito za su yi yaki da bakureshe da bakureshe aka yi yaki da balarabe da balarabe na aka buga da ja da jana an ka buga sai da Allah ta ce jaziratul arabiyya sannan aka ce musulunci kuma ya gashi nan ya ci gaba da yaduwa amma kai sai ka koma kawai ka rade ka ɗauki 'yan gidan ku ce a ai su banda su cikin qur'ani Allah bai magana su kana ganin Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tabba kuma Allah ce al'arabu a shaddu kufran wani faƙan ƙabilan manzan Allah sarrafa ne kuma sai da ya karanta wannan aya. Kuma matan shi Allah ce ya ayyuhan nabiyu kulli azwajik. Kul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usabbihkunna sarahan jamila. Sai a sabkar da ayar Qur'ani ta shafi matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matan su fi ko da mi kai banda mataka. Mu ce ma an ka Allah halicce mu na don bin mataka. Allah ya kyauta. Sai Allah ce kullu sha Allah malam.
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
Na'am, wannan ayar idan muka duba tana matsayin kamar matsayin atafi ne ƙari akan abin nan. Jawabun inji Ibnu Ashur, hadha jawabun Allah bi iqtirahihim. Ma'ana wannan amsa ce daga lazimin lazimi an ce lazim kamar abin da ya lazimci wani abu ya zo tare da shi kinan ya zan cilas iqtirahihim shine akan shawarar da suka bijiro da ita wa kinayatihi kinan an ramyihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil kadhib alillahi fi madda'a min irsalihi wa inzalillahi alaihi da kuma kenan boyewar da suka yi domin cikin wannan jawabin da anka basu kenan akwai amsa akan jifar da suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa makaryaci na shi ya kirkira Qur'ani sai an ka ce to kuma ga wata amsa kenan qul law sha Allah ba kun ce ni kirkira shi ba wa qalu asatirul awwalin katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar sai an ka ce a qul law sha Allah daga cikin abin da zaka ba su amsa tunda sun ce a canza a'a ko kenan kuma tunda su sun ce su ya canza in ya canza kenan Qur'anin ya zanna wa ya zanna shi ba na Allah bane qul law sha Allahu ma talawtuhu alaykum ko ba haka dan bane in ka diba cikin jalal ne sai ce qul ka ce law sha Allahu da dai Allah ya so ma talawtuhu alaykum da ban karanta muku alqur'ani ba alaykum bai ce wa alaykunna ba litaghlibi janibi dhukuri ala janibil ina kullum wannan ka'ida ka rike ta da kyau don ka ayyu dare ka law sha Allahu asluhu law shaya Allahu domin sha'a asluhu shaya'a ya sha'u ya shiya'u ne domin almashi'atu shi ne wato abin da nashi sunan shi ko ba haka nan bane ko ba mashi'a ake cewa ba yawwa qul law sha Allahu kace da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta muku alqur'ani ba wala adrakum bih ko ba haka nan bane yace a'lamakum kenan wala adrakum kenan da kuma bai sanar da ku ba a'lamakum bihi da Allah bai sanar da ku da alqur'ani ba yace wala nafiya inji shi mai jalalaini la nafiya ce kenan ta kore atqun ala ma qablahu kenan tana atafi akan abin da ya gabace shi da ban karanta muku alqur'ani ba kenan da Allah ya so ban karanta muku alqur'ani ba kuma wala adrakum bihi kuma da Allah bai ya so da ban sanar da ku alqur'ani ba shi kenan magana ta riga ta kare tunda duk wannan mashi'a ce ta Allah son Allah Allah ne ya ga dama in karanta muku alqur'ani kuma Allah ne ya ga dama ku san alqur'ani in sanar da ku don da Allah bai so ba da ba zai kasancewa ba ko akwai abin da zai so zai kasancewa wanda kuma Allah bai so shi ba wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin sai yace wa fi qira'atin akwai wata qira'a bilami jawabilau da lamun ce amma matsayin jawabu lautaki shi kenan kenan kullau sha Allahu kaga nan sai sai wato abin nan ya kawo qira'a yace kuma ma'anar ta jawabu law ay la a'lamukum bihi ala lisani ghairi da Allah ya sanar da ku alqur'ani ala lisani ghairi akan wato halshen wani na shi kenan sai tahi yace wata qira'a wa ya karanta da wannan kira'a shin kira'an nan mutawatira ce ko kuma mutawatira bace menene alakar ta tsakanin kuma sauran kira'o'in bambancin ina fata an fahimce ni to qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bihi akwai kira'a wala adrakum bihi ibnu kathir shi ya karanta da wannan wala adrakum bihi ibnu kathir ya karanta da lamun dai bai ce wala ba tunda an ce wala nafiya amma wala adr wala adrakum bihi shikenan alif guda ce ibn kasir shi ya karanta wala adrakum bihi bi khilaf al al bazzi wato bazzi ɗaya daga cikin da sun kai kira'a shi yana da fuska biyu yana karanta wala adrakum bihi kuma yana da karantawa wala adrakum bihi to in ka ce wala adrakum bihi da ban sanar da ku shi ba kenan da Allah ya so da ban karanta muku alqur'ani ba sannan kuma da ban bi ba da ban sanar da ku alqur'anin ba ana fahimta ta amma wannan kira'a ta ibn kasir qul law sha Allahu da dai Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta muku alqur'ani ba an gane ko wala adrakum bi kenan walau sha'a la adrakum la adra wato la adrakum bihi da Allah ya so da ya sanar da ku alqur'anin ta hanyar da ya ga dama ina ba za a fita ta tunda Allah ba dole bane sai ni zai turo in ya ga dama a san da alqur'anin ta wata hanya sanin shi za a yi ko ba za a san shi ba za a san shi ni ganin damar shi ne ma'ana nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana so ya nuna musu cewa turowa da Allah yayi ganin damar Allah ne muna ganewa Allah ne ya ga dama ya turo ne yace in isar da sako da Allah bai so ba da sai ya kira wani kuma ya mai da shi manzo kenan wannan zabi ne na Allah ba zabi na banji idan ka diba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun yake cewa akwai kuma qira'a qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum akwai wala adrakum bihi wadda mun karanta ta sannan akwai wala adrakum bihi wadda mun karanta ta qira'a ce ta ibnu kathir bi khilafin anil bazzi kinan wala adrakum sannan kuma akwai qira'a qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala anzartukum bihi sai da qira'a ce shadda da Allah ya so da ban karanta muku alqur'ani ba da ba kuma ban yi muku gargadi da shi ba sannan kuma akwai qira'a qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala adra'akum bih wala adra'akum bihi wannan qira'a ya zamu yi da ita sai zaman to wannan qira'a waɗansu suka ce a'a asalinta wala adrakum ne wasu larabawa alif irin ta adra suna maida ta alhamza a'tahu sai su ce a'tahu ibnu jarir at-tabari ma wannan lugha ya so yayi inkarin ta amma dai wannan lugha ce daga cikin lugha ta larabawa amma in mun ka dauki wadansu malamai suka ce a'a wala adra wala adrakum bihi shine da ya tunkuɗe ku da shi kenan ja'alakum dari'an ja'altuhu dari'an an gane kuma ana da Allah ya sanya ni na tunkuɗe ku da alqur'ani mun yi husuma wala aj'alannakum bi tilawatihi khusama'a tadra'unani bil jidali kenan qul law sha Allah kace da Allah ya so an gane ma talautuhu alaikum da an karanta muku alqur'ani ba to in ka dauki wala adra'akum bihi kenan kai na fiyu da ban yi jayayya da ku ba kan cewa alqur'ani gaskiya ne ko ba gaskiya bane ko ko wala adra'akum bihi da Allah ya sanya kun yi jayayya da wani wanda ba ni ba domin dara'a shine tunkudewa ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وبكر بني والخامسة أن لعنة الله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين wannan shine taujihin wannan qira'a ta ji yadda take dan haka in ka ga qira'a da baka sani ba sai dai qira'a ce shazza da wala anzartukum bihi da wala adra'tukum bihi da na tunkuɗe ku da shi ma'ana mun yi jayayya kenan in Allah ya so ta yi in yi jayayya da ku in Allah ya so kuma tana yiwa ta hannun wani zai turo alqur'anin ku yi jayayya da shi ba ni ba ganin dama Allah ne ya turin da zamanto manzo dan saboda mutanen bakko suna ganin bai cancanta ya zamanto manzo ba muna ji ko sai ce faqad labistu fikum umran min qabli haka ne ko faqad labistu haqiqa tabbas na zauna kenan makastu ni ba cikin jalalaini makastu na zauna fikum a cikin ku umuran shekaru sinina ko sininan shekaru ya ce to arba'ina wato shekara arba'in min qablihi kafin sauka alqur'ani tunda daga shekara ɗaya har zuwa arba'in bai zama to manzo ba galibi ai sai mutum ya kai shekara arba'in ko ba haka bane wanda kaga dokokin duniya sai sun ka swace wannan an gane ko sun ka zo sun ka aza sun ka ce bai dace mutum ya zo shugaban kasa ba sai ya kai dan shekara arba'in gashi suna ji cikin littafai ana cewa annabawan Allah galibi sai sun kai shekara arba'in hatta idan balaga a shudda huwa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzini kaga ga addu'ar da ba zai yi wadda ta dace kaji sai da kai shekara arba'in sannan Allah ce walam ma balaga a shuddahu atainahu hukman wa ilma annabi yusuf kenan walam ma balaga a shuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma annabi musa cikin suratul qasas wancan kuma cikin suratul yusuf an gane ko to amma wai sai an ka ce dokokin duniya sun ce sai mutum ya kai shekara arba'in ga ƙur'ani yana faɗa in mutum ya kai shekara arba'in lokacin ne ya mallakin hankalin kansa galibi amma an sace wannan ba a gaya wani daga yana da an kusa to shi to mu mun sani ba ku yi muna wayo ku ne kuke dubara dubara mu ba mu jin tsoron mu ce Allah ne ya ce kuma mun san Allah ya kowa ilmi da haka duk ƙari kewaye kewayen ka kai فقد لبثت فيكم عمرا 40 سنه kenan min qablihi gabanin alqur'ani yace la uhaddithukum bi shay'in ban ba ku labarin komi tunda kafin alqur'anin shekara 40 ko ba haka bane na taba ce muku wani abu ai bai taba ce musu wani abu ba to sai yanzu da lokacin qur'anin da an ka fara bayani ai inda ƙarya ce yake yi da tun kafin shekara 40 ya kamata ya fara fesa musu ita ko ba haka bane to amma sai da kai shekara 40 ya fara bayanin alqur'ani ya ce afala ta aqilun shin ba kwa hankaltawa malaman zaune suka ce shin ba kwa lura an gane ko annahu laysa min qibali cewa wannan alqur'anin ba daga waje na bane kenan in ba daga waje na yake ba daga wajen waye yake daga wajen Allah subhanahu wataala shi yasa ash-shaykh al-allamah al-qur'ani cikin adwa'ul bayan da yazo wajen wannan faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun yace fi hadhihi al-ayati al-karima a cikin wannan aya mai daraja hujjatun wadiha akwai hujja wadda take bayyananna ala kuffari makka akan kafiran makka li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lam yub'ath ilaihim rasulan ba a turo musu shi manzo ba hatta labisa fihim umran min az-zaman sai da ya rayu cikin su sun san shi ya san su an gane ko wa qaddara zalika kenan wa qadru zalika 40 sana shekara 40 fa arafu sidqahu suka san mutun ne mai gaskiya wa amanatahu da amanarsa wa adlahu da adalcinsa wa annahu ba'idun kullal bu'd min an yakuna kadiban ala Allah ta'ala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nisa dukkan nisa da yayi ma Allah ƙarya wa kanu fil jahiliyyati a lokacin jahiliya sun kasance yusammunahul amin suna kiransa amintacce mai aminci wa qad alqamahumullahu hajaran sai Allah jefa musu dutsi bi hadhihi aya da wannan aya fi mawdi'in akhar wa huwa qawluhu am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun shin bu san shi bane sun san shi walidha lamma sa'ala hirqal malik rum lokacin da herkal mulkin rumu ya tambayi a basu fiyan a basu fiyan wa man ma'ahu da waɗanda ke tare da shi an sifatihi sallallahu alaihi wasallam daga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala hirqar li abi sufyan sai hirqar yace ma abu sufyan hal kuntum tattahimuna bil kadhib shin kun kasance kuna tuhumar sa da ƙarya qabla an yaqula ma qala kafin ya gaya muku abin da ya gaya muku qala abu sufyan abu sufyan yace fa qultu la sai nace a'a wa kana abu sufyanu fi zalikal waqtu abu sufyanu a wannan lokaci ya kasance za'imal kuffari shugaban kafirai wa ra'sal mushrikina kuma shine kan gaba gaban mushrikai wa ma'a zalika wa ma'a zalika atarafa bil haqq tare da haka kuma yadda da gaskiya wal haqqu ma shahidat bihi al a'da in ji larabawa ko ba kana bane wal haqqu ma shahida bihi al a'da amma ma yace ma shahidat bihi al a'da duk dai ba mu matsala alamanci abinda makiyanka ba sun kaida da haka nan to magana ta kare fa qala lahu harqal sai harqal yace faqad a'rifu annahu yace tabbas na sani lam yakun li yad'a al kadhiba ala nas ba zai zaman tuwa ba mutun ne wanda ya kima mutane ƙarya thumma yazhabu sannan ya tafi fa yakdhibu ala Allah ya taima Allah ƙarya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makarfi na sai ya ce ya ma mutane ƙarya to wanda bai taba yi ma dan adam ƙarya ba yana rayi yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ba zai yiwa ba shi yasa can kije ce wani zalika wabbaqakumullahu ta'ala sai Allah ya zarge su bi qawlihi afala ta'qilun kin ba ku da hankali da mutun ya tashi cikin ku shekara 40 a ce kuma ku san shi ba ai kun san shi ciki da bai in gaskiya yake yi kun sani in ƙarya yake yi kun sani ko Ja'far bin Abi Talib lokacin da aka je ayi dubara a kawo mutanen Bakka da suka yi gudu suka yi hijira suka je Habasha mi yace yace hatta arsalallahu ilaina rasulan na'rifu sidqahu wa afafahu duk ya faɗi sofin shi na gari kai najashi da ya gane gaskiya ne yace to ku koma ku zauna babu wanda isi zo ya kama ku a wannan kasa ba ba haka nan bane to shi yasa gaskiya sun santa wani ya san gaskiya bai son binta sai wutar jahannama ta kona jikin shi qad na'lamu innahu Allah yace wa laqad abin nan قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون haka fir'auna ya san gaskiya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin yasa ka bi gaskiya tun lokaci bai kodi maka ba bari cewa kai dan 2000 kazana kana da dan sauran lokaci ba ka da wani lokaci fir'auna ma hatta idza adrakahu al-gharq kafirai falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahda وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا انتبه انت الاربعه انتبه لابد ان تحسب الف حساب قبل فوات الاوان ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma sai Allah Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sai gobe idan Allah ya kaddara mana cikin masu rayuwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh